واطيعوا الله كبي الله والرسول ده منزو لعلكم ترحمون حقيقة إن كبي الله ده منزو للي رحمة سوكا كوكو
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أربع سماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين على الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة نظروا أنفسهم ذكروا الله فاستكبروا بذنوبهم ومن يكبر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كوسارعوا بواو ودونها ku yi rige-rige zuwa gafara daga ubangijinku wa jannatin ku yi rige-rige zuwa aljanna ma'ana ku yi ayyuka da zai kai ku aljanna aljannan nan arnuha samawati wal ardu fadinta kamar da za a hada ƙasa da sama shine fadin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma'ana gaugawa zuwa neman gafaran Allah gaugawa zuwa neman aljannan Allah sammai guda bakwai yalwan kowane sama guda ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne idan aka haɗa wannan ɗari biyar da ɗari biyar so bakwai har shi ne zai zama faɗin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce aljanna bigiran da ɗan aljanna yake ajiye bolalan da hake hawa dokinsa ya fi abin da yake duniya gaba ɗaya to shine Allah ce ku gaugawa zuwa gabara in Allah ya gabarta muku ya shigar da ku aljanna Allah samawati wal ard wannan gida na aljanna idan an tanade ta ne lil muttaqin Allah ga masu tsoron Allah bil amali ta'ati da aikin biyayya wa tarkil ma'asi da barin sabon Allah alladhina wadannan masu bin Allah nan sune yunfiquna fi sarra suke ciyarwa ma'ana suke sadaka fi ta'atin lahi a cikin bin Allah a halin yalwa wannan ra'ayi da halin tsanani al-yusr wal usri ana so ka ciyar kenan lokacin da kake da shi ka ba da gwargwadon abin da kake shi alal musi qadruhu wa alal muqtadir qadruhu kar ka ce ai ba ni da shi gwargwadon abin da kake da shi bayar haka sabai suke yi in an ce ai sadaka wanda ya fi karfin imani ya fi karfin dukiya irinsa yana bakar ya kawo duka umaru ya kawo rabi wani ma an tattara ya je ɗebo tafi guda ya ce ni ga tafin haɗin da nake da shi na baya ya watsa a kai allah haka yake so ka ciyar a lokacin da kake da shi da lokacin da ne wal kadimi na alghaiza in an maka abun hushi ka haɗiye alkafi na masu kamewa an imla'ihi gabanin zartar da shi ma alƙudrati ta ana samun iko an ce sai na hasan dan sai na ali mai matukan haƙuri ne sai wata rana yana da wani alfazari yana hawa sai ce wani yaransa ya je shirya masa alfazarin nan zai hau zai fita anguwa da ya je sai soki alfazarin yana jini ya kawo shi ya kawo shi ya ce me yasa kai haka ya ce ina so in ga fushinka ne ina so in ga fushinka ne ya ce to ba zan yi ba والكاذبين الغيظ an ce mai hada fushi sai ce ai to ai da sauran ayar wal afina anin nas bai ce to na yafe maka wallahi yuhibbul musinin ya ce to na yanta ka to ala kulli halin wal afina masu yafiya anin nas ga mutane min manzalamahum ai zalikina masu bane hukuma ta wai musu hukuma wallahu alla يحب المحسنين ينا ثم سكوت تاوى بهذه الأفعال دوانا أيك أي يصيبه زي ساكا مزال من كذب أي جيزا وهو يقدر على إنفاذه ملا الله أمنا وإيمانا duk wanda ya fushi kuma yana da ikon ya zartar da fushin akan wanda ya fusata shi ya haɗi ya yi kyale shi to Allah zai cika zuciyarsa da aminci da imani kama imam shafi yana cewa manistu guliba falam yagle fa huwa himar duk wanda aka husata shi bai gushi ba shi jaki ne aka ce abin da yake nufi a nan wanda aka husa shi don Allah ya yi fushi bai fushi ba aka fusata shi a sashen Allah ya zama jaki amma ka ya fusata ka ka haɗe fushi ji ubangiji subhanahu wata'ala sannan ayyusibu wallazina haka nan sima waɗannan bayan Allah idza fa'alu fahishatan in sun aikata alfasha kamar zina qabiha mummuna kan zina aw zalamu anfusahum koko suka zalunci kansu bima dunahu da abin da shi ma zunubin ne amma bai kai zina ba kalqablati kaman sun ban mata idan sun yaka zakarullaha sai su ambaci Allah wa'idahu narkonsa wasagabaru su nemi gafara li zunubin ga zunubinsu wa man la yakmiru zunuba ay ba mai gafara zunubi illa Allah sai Allah wa lam yusru basu dawwama ba alama fa'alu bisa abin da suka aikata bal aqalu anhu sun turu gabanin wannan sabo wa hum su ya'lamuna sun san annal ladhi atau abin da suka aikata ma'asiyatan sabon Allah ne duk sanda ka zabi Allah ka tuna Allah sai ka tuba to wannan sabon bai zama ka sharri ba ya zama ka alkhairi amma ka sabi Allah baka tuba ba ka sake tuba kana zan tuba wannan aikin banza ne shi sa arabe suka ce ma'asiyatan turisu zillan khairu wada'atan turisu kibran sharru sabon Allah da zai sa ka ji kuka ka yi kuka ka tsoraci Allah ka ce Allah na tuba ba zan kara ba to wannan sabon ba sharri bane alkhairi amma bin Allah kuma da zai maka girman kai ka dinga ce ai duk gari na babu ibada ba kaza to shi nan kuma ya samu kofa to ala kulli halin Allah ya ce yana gafarta zunubi ga wanda bai dawwama akan abin da yake ba annada mu alama ba da kenan ulaika ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin فلكلنا قولكم سننبطل في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وموعظة للمتقين
Allah ce wulayaka wannan cananka da za kun sakamakon su makiratun gafara nan rabbihin daga ubangijinsu in gafara ya samu kuma sai masauki mai kyau a lahira wajen natun da aljannatai ta jiri min tahtiyal anhar wanda korama ke gudana ƙarƙashinsa khalidi na fiha alun ai muqaddari na da fiha ababen ƙaddara wanda wama a ciki idan da haluha in sun shige ta wani imama dalla ajrul amilina ladan masu aiki da biyayyan ga Allah shine wannan biyayya manzo Allah sallallahu alaihi cewa Allah ya faɗa a hadisul qudsi bayan ya ce wallazi ne ya zafa a nufa ya ce tan ozalin wa musa zakarun lafa saboda duniya har zuwa ƙarshen aya hadisi yana ce abdi la azalu akfiru laka ma dumta tastaghfiru li walau jitani bi qurabil alli zamban wastaghfartani la ghafartu laka wala ubali bawa na baban zan gushe ba ina maka gafara matukan kana neman gafara na ko da ka cika duniya gaba daya da zunubin ka nemi in gafarta maka zan gabarta maka ban damu ba wani hadisi al-qudsi na cewa law lam tuzlimu la zahaba Allahu bikum da ba ku yi zulumin ba ma Allah zai tabiyar da ku ya kawo waɗansu mutane wanda za su saba masu su nemi gafara Allah zai gafarta masu to Allah subhanahu wata'ala shi yasa yace yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina kullum kai ba ma'asumi bane shaidan kuma ya rantse sai ya halakar da kai fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in annabi yace inna shaydana la yajri min ibn adam wa dalal dam yadda jini yake kaiwa da komowa a jikinka haka dan adam yake shaidan yake kullun wasu ya halaka ka Allah ce na tanadi gafara in dai ka ka nemi gafara na ni ko zan gafarta muku kan qalat min qablikum sunan hakika hanyoyin kafirai ya shude kamin zuwanku ku firko fare a cikin kafirai bihim halihim da talalan da nike masu sun ma'azim sannan kama su wannan ana ba annabi hakuri ne karka ga kafiri yana ta kafircin yana abin da ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama ya ci abin da ya ga dama ya zagi kowa ma Allah ya ce a ai sunna na ne wannan sai masa talala kamar ba zan kama shi ba amma ran da na kama shi na zai je kuma to Allah ya ce sunna na kenan in ninkirta mu mai sabo na sannan in kama shi basiru ayyuhal mu'minun ya ku muminai ku yi tafiya mana filali a cikin ƙasa kai banzuru ku duba kai fa kana aqibatul mukazzimin ya ya karshen masu kare ta manzoni ya kasance ai akhiru amrihim karshen al'amarin su min halaki na halaka bala tahzanu kar ku yi bakin ciki li galibatihim saboda rijayansu fa innama umhiluhum iyaka ina musu talala ne lokacin ga zuwa lokacinsu hadal qur'an wannan qur'ani bayanun linnasi bayani ne ga mutane kulli dukkansa wa huda da shiriya min allalalati daga bata wa mau'izatun wa'azi ne kuma lil muttaqina ga masu tsoron Allah minkum daga cikin su
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين إن يمسكم قرهم فقد وسكر وقوم مسلم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمس الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
وانا آية سببين سوكانتا با النبي حقولي lokacin da aka je yakin hudu ai an ga abin da ya faru an kashe mutum saba'in cikin musulmai a yi ma wasu mutane da yawa miki a kashe kafirai ba su wuce ashirin da wani abu ba alhali musulmai da suke kan gaskiya tare da annabi an kashe mutum ashirin sai mutane suka bi da suna ce a ta ina muka samu wannan kaskanci abu su biya kai shugaban kafirai ne yana kira mutanensa a zo a yaƙi annabi ga annabi cikinmu ga ƙur'ani na sauka amma wannan rashin nasara ya same mu aka kashe mana saba'in mu ko mu kashe ashirin aka yi mutane da ciwo sai Allah ya ce a'a wala tahinu kar wannan ya sa ku yi rauni tal'ufu an ko kuka samu ɗaukaka bil galabati da ninjaya alaihim akan su in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai hakan wa jawabuhu jawabin sa majmu'u ma qablahu wa in kuntum mu'minina wa antum la'alawna in dai kun imani anan a zahiri an kashe mutane da yawa amma ba ko kuke daukaka domin ku ne kuke cewa Allah ya samu samu shahada in za a je yaƙi mutum ya ce Allah ya samu shahada to in saba'in sun yi shahada a cikin ku me na kuma asara a cikin idan kuna ganin wasu sun ji ciwo ne Allah ya ce in yamsaskum qarhun idan miki ya samu ɗayan ku yusufkun bi uhudin bi fati al-qaf wa lam ya qarhun ko qurhun jalun wahala ya same ku nan ji muku ciwo nawa idan kafin sa ai yadda kuka ji ciwon nan bakan masal qawm qarhun su ma kafiran nan irin wannan ciwo da kuka ji ya same ku misluhu kamar sa abada ai da kuka je badar mutum nawa kuka kama mutum nawa kuka kashe kun kashe saba'in kun kamo saba'in kun ji wasu ciwo gaba daya har wani daga cikin kafiran shi yana cewa wai shi yana zuciya biyu yake da shi kowane zuciya ta na annabi muhammadu kamewa ganewa to ran da aka yaƙi madar sai ga shi da gudu takalmin shi daya a hannu daya a kafa aka ce wani ina za ka ce kai yaƙi ya tsanani ina takalmin ka ce ai ban ganewa ce kai da kake da zuciya biyu ya na annabi muhammadu da sauransu to Allah ya ce ku tuna mana abin da ya samu waɗancan kudin nan yau dun ya same ku sai ku ce ba ku da nasara wa tilkal ayyab wancanan ka kwanuka nu dawuluha muna sarrafa ta ne bainan nasi tsakanin mutane yawman wata rana li firkatin ga yanki daya wa yawman wata rana li firkatin liyatta izo dan su wa azu na na wali alama Allah dan Allah ya sani ilma zuhurin Allah kan dama ya sani amma Allah in zai yi sai ya kawo ya sani kan kowa ma ya sani Allah ya sani ilimi na sarari allazina amanu masu imani a cikin ku akhlasu fi imanihim wanda suka yi hilasi a cikin imanin su min gairim daga wani su wa yattakhidha minkum shuhada kuma Allah ya yi haka ne dan ya girmama waɗansu daga cikin ku ya karbe su a lahira shahidai in ba kashe ba za ya zama shahidai na shuhada yukrimuhum ya girmama su bi shahadati da shaida ai Allah yana cewa shaidun nan shahidan nan karku da ce su sun mutu wala ta su bada lil qutulu bi bismillah wato bala hayaun inda rabbihim yurzaquna ai sun canza gida ne kawai sun je lahira za su tashi a lahiran nan yadda aka kashe su wasu da jini a jikinsu waɗansu da miki haka za a tashe su ai wannan karama ne a lahira in sun tashi jinin nan zai dinga kamshin almiski za a ce ga manya nan ga shuhada wannan a basu wuri to wannan me na kaskanci a cikin ku wallahu allah la yuhibbu zalimina baya son azzalimai kafirai ai yaqi muhum yana musu hukuma wa ma yan'amu bihi alaihim istidrajun abin da yake ni'imtarwa a kansu da shi istidraji ne Allah ya ce fa umul isanastadrijuhum min haythu la ya'lamun abin da ake cewa istidraji za ga wani Allah ya bude mashi komai yana samu ko addu'a ba yayi yayi ta sabo Allah ya ta bashi ya duk abin da ya ga dama yi in kana addu'a ce shi bai san wannan ba Allah ya ce istidraji ne kar ka yadda da wannan gwamma Allah yayi yana taba ka idan ya taba ka gaji ciwo zaka kira shi amma a barka da lafiya jikinka lafiya kudinka lafiya ba musiba da yake samun ka wannan ba kyau ga musulmi istidraji ne manzala ya ce duk jikin ma da ba a jarabce shi kwana arba'in bala a nan ne ba muminin da zai kwana arba'in wani abu bai bata masa rai ba ko ciwon kai ko a gidanka bata maka rai ko wani ya zage ka ko wani abin da sauransu suwara ya ce to duk waɗanda abin da kaga kafirai ina ni'imtar da su in sun sa gaba a duniya su samu in kuɗi suka nema su samu in mulki suka nema su samu wannan ba wani abu bane istiraji ne kawai na wali man sallami na amanu don Allah ya tsarkake masu imani ya tsankirun ya tsarkake su mina zunubi daga zunubai bi ma yi masuhum da abin isibun da abin da yake samun su duk sanda mumini masiba ya same shi ɗayan biyu ne ko ɗaukaka daraja ko kankare zunubi in ciwo kai ba zai tafi a banza ba ko dai Allah ya kara ma daraja ko ya kankare ma zunubi su ko wadancan su je su yi ta jin daɗin jimnanin banza wai ma haƙal kafiri ne halakar da kafirai amma simtum amma simtum bal amma simtum shin kuna zato ana magana da muminai haddan mu kuna zaton an ta dukulun jannata za ku shiga aljanna ne kawai aljannan banza ne za ku shiga kawai ولما لم يعلم الذين جاهدوا منكم ألا بيسان wanda suka yi jahali cikin ku ba ilma zuhurin irin sanin bayyana wai alamar sabiri da Allah ya san masu hakuri bin shada'idi a cikin tsanani ai Allah subhanahu wata'ala yana sa maka bala'i ne ya gani ka yi hakuri jiya mun wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an baza masa goshi an karya mishi hakuri zai magana Allah ya ce a ai al'amarin ba wajenka bane yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna ko manzon Allah ai babban abin da Allah yake saman tashi da shi yana cewa bi ma rahmatin min Allah lanta lahu walau kunta fazzan galizal qalbi lam fallu min hawlika sannan kaji Allah yana cewa wallahu ma'as sabirina wallahu ma'as sabirina dole ne ka zama mai hakuri akan biyan Allah dole ne ka zama mai hakuri ga barin sabon Allah saboda haka Allah yana gaya maka cewa Allah yana so ya san masu haƙuri ne laƙar kundin nan ولقد كنتم تنون لك من قبل أن تلقوه فقد آتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وأفجد الله الله شاكرين وقلقر كنتم تمنى الموت حقيقة كن قسن شيكا من زوان وانا لانا نعود تمنون فيه خطب إهدتا أين في الأصل تتمنون أي كن قسن شيكنا قول متوى من tun gabanin ranar wannan uhudu ya zo min kalu an turko tun gabanin ku gamu da wannan rana haisu kultun inda kuke cewa laitana yawman ka yawmi badarin da Allah zai kawo mana wani rana a dawo mana da shi kamar na badar mana lina na lama na la shuhada'uhu don mu samu abin da shuhada wa badar suka samu ku kuke roƙon haka to yau kuma in an hada ku da irin wannan ranar da kuke nema a udu sai zama muku ko tashi hankali a'a ku sani ba mutanen da suka je Uhudu manzon Allah ya ce iqtala Allahu ala ahli badr fa qala i'lam i'malu ma shi'tum baqad ghafartu lakum Allah ya dubi mutanen Badar yana cewa yan Badar ɗin nan ku kan kun riga kun haye ku aikata abin da kuka dama na gafarta muku irin wannan kuke ji kuke ce Allah ya ba ku irin wannan rana to yau gashi a odu don an ji maku ciwo an kashe wasu sun yi shahada kuma ku koma kuna cewa yaya za a yi haka ku kuke nema to baƙar ra'aytu mu yau gashi kun ganshi sababuhu wa huwa al-harb shine yaki wa antum tanzurun ko kuna gani musara ta ta'ammaluna al-hal kaifa hiya yaya take falima in hazamtum me yasa ko ka kare wa nazala aya ta sauka fi hazimatihim a cikin lokacin da aka gamu da kafirai suka watse suna cikin watse wannan kowa na gudu shedan na ta yayatawa an kashe manzon Allah an kashe manzon Allah lamma washiya da aka watsa cewa annan nabiyya qutila wa qala lahul munafiquna sai munafikai suka ce shike dan magana ya kare in kana qutila farji'u ila dinikum in dai an kashe annabi kowa ma ya huta kowa ya koma addininsa sai Allah ya ce me kuma Muhammadu wa ma Muhammadu annabi Muhammadu bai zamo ba illa rasulun sai manzo ne qad khalat min qablihi rusulu ay manzanni da dama sun wuce kamin zuwansa kuna zaton ba zai wuce bane ai mutuwa ba aibi bane a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abayin mata shi wai in ya mutu aw kutila ko aka kashe shi ka gairi kamar yadda aka kashe wasu annabawa haka din zai sa in kalabtun ku juya ala aqabikum bisa kafircin ku raja'tu ila al-qawri wal jumratu al-akhiri akhirati mahall al-istifham inkari ai in dai Allah kuke bauta mawa Allah bai mutuwa annabi kan mutun ne zai mutu saboda haka bai kamata a ce don an ce an kashe annabi ku juya ba ai ma kana ma'budan annabi muhammadu ba abin bauta bane fatarji'u balle ku koma wa man yanqale ma la qibai duk wanda ya ya koma duga digin sa na kafirci falan yalur Allah shay'an ba zai cuci Allah da komai ba wa innama yarmuru nafsuhu yana cutan kansa ne wa sajidallahu shakirin da sannu Allah zai saka masu gode masa ni'amahu bisawab aka saukar da wannan ayan kenan na iblisan shedanu suna cewa ko ya koma addini to ayan tana nan sabai na karantawa amma ba su san daɗin ta ba sai nan da annabi ya bar duniya da annabi ya bar duniya a aka zo aka ce annabi ya rasu duk wanda yake wurin ya rude har sai na umar aka ce annabi ya ce ƙarya ne annabi bai mutu ba ai ba zai mutu ba ya dawo ya tsara kofa ya shiga gidan annabi ya fito ya hau mimbari ya ce in na sake jin wani ya ce annabi ya mutu wallahi sai na buge shi da takobin shi yana kaiwa da koma wace mutuwa da annabi muhammad to sai aka ji aka gaya masa yana abakar sai na abakar ya zo bai ce makuwa komai ba ya shiga ɗakin aisha inda annabi ya rasu ya buɗe fuskansa ya sumbance shi ya ce ɗifta hanyar wa ɗifta mayitan kana da kyau kana da rai kana da rai kai bayan mutu sai zo ya hau bari to dama daga annabi sai shi sai ce to jama'a man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan karmata wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun la yamutu ina masu bautan muhammadu idan muhammadu kuke ya mutu in ko kuna bautan Allah ne yana raye bai mutu ba sai ya hada musu da wannan aya ma kana ma muhammadu illa rasul kar halat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai wa lan yadur suka ce wallahi gaban mu taba jin ayan ba sai wannan sannan kowa ya koma cikin hankalinsa na'am وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وعفانا للشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فهو وما من هو ما سكنوا والله يحب الصابرين وما كان لنفس bai kamata ga wani rai an ta mutu ta mutu ba ma'ana ba zai yi wani rai ya mutu ba illa bi iznillahi sai da izinin Allah bi kala'ihi da hukuncinsa kitaban mazdarun aikata Allahu zalika Allah ya rubuta wannan mu'ajjalan muwaqqatan abin wa lokaci ba ruwan shi da tsuba ko yaranta ko girma ko menene a Allah bai ajiye sharadi sai an zo ba Allah bai ajiye sharadi sai da lafiya ko rashin lafiya ba shi lamin lafiya ga bawan Allah in zai mutu alkhairi ne saboda da zaran ka fara ciwon nan jikinka zai fara gaya maka anya wannan na tashi ne to alhairi ne shi sa manzo Allah ya ce Allah ya raba ni da mutuwan kuja baya son wannan mumini ya ciwo ya ciwon nan ana kankare mashi zunubi yana gani har ma ya kai yayin ta kauna ce to mu ne muna ganin wannan abin da ba na tashi bane a dai Allah ya sa mu samu sa'a to Allah ya ce kowace rai in dai ajalin ta ya zo ba za ta wuce ba don haka ne ku da kuka je yaƙi don me kuke guje ba mutuwa falima in hazamtum wal azimatu gudu wajen yaƙi la tadfa'ul mauta baya tun kuɗe baya tun kuɗe mutuwa tabbata kuma a wajen la ya kadawar hayata ba ya yanke rayuwa to kaga Allah yana nufin ka gode ala kulli halin na wa man yurad wanda ya nufi bi amalihi da aikin sa sawabar duniya sakamakon ladan duniya Allah ya ce nutihi za mu bashi min hala gare ta ma kusima lahu wala hazza ba rabo gare shi a cikin lahira can baya ce Allah ya ce Allah zai saka ma masu godiya sunan manzon Allah Muhammadu Ahmadu to duk wanda yake son Muhammadu zai ambaci ɗansa Muhammadu manzon Allah ya ce duk wanda ya sa ma ɗansa Muhammadu ceton annabi ya ce ya tabbata gare shi ranar kiyama Allah ya rantse ba zai azabtar da bawa sunan shi Muhammadu ba ko Ahmadu shi yasa kaga wasu bayan Allah ƴaƴansu duk Muhammadu ne Muhammadu al-awwal zani zalizu zalin kaza Muhammadu mahi Muhammadu qurashi Muhammadu kaza ne manyan manyan bayan Allah kamar shi Ibrahim duk ƴaƴansa Muhammadu ne dukkan su saboda sunan Muhammadu din wa man yarisa bal akhirati la nuti minha wa sanajizu shakirin da sannu za mu saka masu godiya na makayimin nabiyin Allah ya ci gaba da basu labari masu cewa an kashe annabi suna dariya har a koma a bar annabin ko a bar Allah to ai da yawa ma in ba ku sani ba annabawa an kashe su wa fi qira'atin qatala da yawa annaba sun yaki wal fa'il lam yarhu ma hu tare da shi rabbiyuna kasirun jama'a da yawa suka yaki tare da shi fa ma wahanu basirauni ba jamnu lima asabahum saboda abin da ya same su fi sabilillah cikin tabarkin Allah min aljirahi na jin ciwo wa qatli anbiya'ihim da kisan annabawansu wa sahabihim da sahabbansu wa ma la'ufu basirauni ba'd aljihadi gaban aljihadi wa mastakanu khada'u li aduwwihim basu kankan da kai ga abokan gaban su ba kama fa'altun kamar yadda kuka fara fari hi da kila yayin da aka ce mutilan nabiyyu an kashe annabi wallahu yuhibbu sabirina Allah yana son masu haƙuri alal bala'i bisa bala'i an yi sibuhum zai saka masu
wa ma kana kai aikatawa an tambayi sai na umaru ranar uhudu har kai ka gudu yace ba wanda bai gudu cikin mu ba ni kaina ina gudu sai mutum ɗaya dalhatu ibnu abdullahi shine kawai ya tsaya gaban manzon Allah yace amma abubakar da abdurrahman da ali nan da nan sun juya ne sai suka na wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ce bayan haka ya faru summa anzala alaikum amanatan Allah ya saukar da aminci akan ku min ba'dil gami bayan bakin ciki nu'asan sai gashi suna gangadi saboda sun samu natsuwa ya sha ba'ifatin yana yanke yana rufe waɗansu yanki minkun daga cikin ku wa humul mu'minuna sune mu'minai fakanu ya duna sun zama suna karkata ma'ana suna gengidi har suna fadawa kan juna ta jini wata kudu su yi ta kubba na fadi minhu daga cikin su wada tun wasu yanki kuma kan hammatu an busuhun da rayukan su samu damuwa ai hamalatun alhammi ta dora su akan damuwa fala ragabata lahum illa najatiha dunan nabi su ko munafikai da suka ga ya samu mu'minai ba abin da ya dame su dai kawai ya za mu yi mu tsere mu dai gudu sun mummune kuwa Allah ya sa masu natsuwa har suna bacci na falam ya namu ba su yi bacci ba wa mun munafiku na sune munafikai ya zunnuna billahi zannan gairul zannil haqqi suna zato da Allah zato wanda yake ba na gaskiya ba ai ka zannin jahiliyati kamar zaton jahilai haisu itaqadu da suka kulla annan nabiyya qutila an kashe annabi aw la yunsar ko ba za a taimake shi ba yaquluna suna cewa hallana min al-amr min shay'in ai ba wani abu gare mu na wannan al'amari na nasara alladhi wa'idnahu wanda aka yi mana alƙawarin sa kullum ka gaya masu innal amra kullahu al'amari dukansa bin nafsi bin nafsi kullahu din nan tawkili ne aw bin rabbi ko kulluhu al'amari duka lillahi da Allah ne ay alqala'u lahu yaf'alu ma yasha yubuna suna boye ma fi an bazi a cikin zuciyarsu ma la yabduna abinda ba su bayyanarwa naka gare ka yaquluna suna cewa bayanin lima qablahu law kana lana min al-amri min shay da akwai nasara gare mu ma kutilna da ba a kashe mu ba ha huna anan aula kana al-ikhtiyaru ilaina da zabin gare mu ne lam nakhruj ba mu fito ba wa lam nuqtal ba a kashe mu ba walakin amma ukhrijna an fitar da mu karan tilas wallahu ka ce musu law kuntum fi buyutikum da kun kasance a cikin dakunan ku maganan cewa da ba ku fito ba da ya fi maku kuna ɗakin ma wa fikum man katama Allahu alaihi mul a cikin ku akwai wanda Allah ya rubuta kisa labarazal ladina kutiba da waɗanda aka hukunta za su mutu sai sun fito alaihi mul qatala minkum ila malajin zuwa wurin kayan da su fa yaqtulu fa yuqtalu a kashe su wa lam yanjihim qu'uduhum zaman su ba zai tsira da su ga mutuwa ba li'anna qalahu dan hukuncin Allah ka'ilun mai kasancewa ne la mahalata liyabtaliya don ya jarabci lahu ma fi su dole famin da ke zuciyoyinku min al-akhilasi na ihlasi da munafinci wa ilaiman yasa ya mayyaza ma fi qulubikum abin da ke zuciyanku wallahu alimun Allah masani ne bi za su dur bi ma fi qulubi abin da ke cikin zuciyoyi la akhba alayhi wani abu bai koya ma Allah wa inna ma yabtali iyaka yana jaraba ne alhamdulillahi rabbil alamin akar makallahu wannan yana tambaya ne wai ya zo ya samu liman ana sallan tarawihi ya yi raka a shida to wai idan da ya saura shi raka a hudu shi wai zai yi rama raka a hudu ne kafin liman ya shafa'i da wuturi ko ko bayan liman ya yi shafa'i da wuturi zai rama wannan sauran raka a hudu
in ba zai tashi ya yi wani sallan da daddare ba to ba zai bi liman a shafa'i da wuturin ba sai ya karasa sallolin da yake so ya cika wannan adadi sannan ya sha bai da wutar in kuma wannan hudun ba ya ishe shi ai ba wajibi bane in ya hudun ya ishe shi ya samu kiyamun laili ne ba dai ya samu ladan sauran shirin da ba ai bane sai ya shafa'i da wuturin abinsa abin da ake so da in an yi shafa'i da wuturi an kulle sallan dare sai kuma sallan raka a talabijin
akar makalla wannan yana tambaya ne wai yaya hukuncin mace da mijinta zai ce ta yi ta ƙi ta bari ta ƙi bari ya hukuncinta ba ta da biyayya hukuncin da kenan an ce ko ita bi mijinta aljannata na karkashin mijinta saboda haka rashin biyayya nan zai kawo mata rashin daraja wajen Allah rashin darajar samun aure sannan abubuwan da ake samu alkhairi na aure ba za ta samu ba kuma zai yi mata wuya ta haifi ɗa mai albarka idan mace ta zamo mai biyayya ga mijinta yi na yi bari na bari wannan zai sa sai ta haifi ɗa mai biyayya albarkar biyayyar da ta yi to idan ta ki biyayyar nan ala kulli halin in dai ba samu Allah yake sa ta ba zai zama shari gare ta ba za ta yi daraja wajen shi ba ba za ta yi daraja wajen Allah ba ƙarshe ta haifi ya marasa yin magana
akar makallahu wai wannan yana tambaya ne wai ya zo ba da azumin nan an yi sallar isha'i to za a tashi a yi sallar tarawihi da limamin ya miƙe kawai sai yi wutiri da ya wutirin nan sai ce to kowa ya tafi gida wannan wutirin ya wadatar da da tarawihi da za a yi gabaki daya wai a matsayin wannan abin da yi a to kuma kun sani ai tunda dai ba a yi tarawih ba ko kuma ba shi kuke mawa ba Allah kuke mawa ya ce wai wuturin ya ishe ku in kana da hankali ai zai ka ware ka koma gefe daya kai sallolin ka kai wuturin ka ka bar shi da shirin shi yawa ai in ba ai ba ai ba ai ba in an yi kuma an yi to me yawa ya ce wai ba kuma ce ya dauke muku bai wuturi ya ce assalamu alaikum ai ya zama hukaci sai ka koma gefe kamin wuturin ma in yi kai ka karo daya a kai kar kai sallami sai ka karo daya sai ka sallami sai ka dora biyu biyu biyu in ka gama sai kai shafa'i da wuturinka amma ya ce ya isa wa ya gaya mishi haka manzo Allah ya ce mun kama ramalana ne imanin wa ta zaman kiyamul lailin kenan
akar wakallahu wanda yana tambaya ne wai mutum ne yana da jika to kafin ya rasu yana da fili sai ya dauki wannan filin nashi da ran shi da lafiyan shi sai ya dauka a cikin filayen da yake da shi ya ba jikan nashi to bayan da jikan nashi ai bayan da shi kakan ya bayar da wannan fili sai Allah ya masa rasuwa to ya bar 'ya'ya guda ashirin da ɗaya to bayan da ya mutu sai saura sai mutum uku sai suka ce ba su yarda da wannan kyauta da uban su yi ba sauran su goma sha tara suka ce su sun yarda waya wannan hukunci ai ba su isa ba da lafiyan shi da ran shi ya bayar kwarai kuwa ko ma ba ya da lafiya in dai abin bai wuce sulusun dukiyansa ba ko ba ka da lafiya lafiyan an san na mutuwa ne shari'a ya baka dama kashi ɗaya daga uku na dukiyanka ka iya kyauta da shi in ya wuce haka ne shari'a za ta ce ba ta yadda ba dalilin sa manzo Allah ya ji ya samu ni sahabi ba da lafiya ya ce ya rasulullahi zan ba da dukiya na sadaka duka ya ce a'a ya yi yawa ya ce in ba da rabi ya ce ya yi yawa in ba da sulusi ya ce to ka ba da amma sulusi da yawa ka bar 'ya'yanka suna da wadata ya fi ka bar su talakawa suna barawa mutane to sai shari'a ta ce to ashe kenan ya halatta ko yana sha'awan ko ya zama kwamishina ko dan siyasa ai haka yake wannan abun a sarari ne dan inda makarantun allo suke kaje ko makarantar islamiyya idan ka je sauka za ka yi ta jin matsala matsalan makaranta ba school fees ba kaza ba kaza don kuma ka ji abin da ake bayarwa ma sai ka rena na taba zuwa wani makaranta yara suka yi karatun qur'ani ga aka ce wai time naira ɗari biyu naira ɗari biyu ake bayarwa kuma ana cewa wai ba a bayarwa a time yaro ya haddace qur'ani kama na ɗari biyu zan haka mutane kai makan ku hisabi wancan fa zato ne shi na duniya zato ne ba ce karka nema ba zato ne wannan ko tabbatacce ne don Allah ka taba ba ɗanka kuɗin makaranta ya kai makaranta malamin boko ya ce Allah saka da leni eh wai ya karɓi kuɗin zai ce mini ok amma duk sanda ka ba ɗanka kuɗi ko naira ɗari ya kai malamin zai ce Allah saka da leni Allah maka albarka to kai mu kanka hukunci
الحمد لله رب العالمين فاتحة مع صلاة الفاتح
بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما كنا قد خاتم رسول الله الهادي الى